أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعليك من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف تجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت من ترفعني بها إلى سماء حفظك ورئايتك واربط نور توصلني بها والمنتمين إليه من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطائعين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه barkanmu da sake saduwa da ku a wannan mazauni mai tarin albarka inda muka taru domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahira muna nan a cikin littafin shimalil muhammadiyya na imamu tirmidhi yau da yardan Allah subhanahu wataala za mu tashi a hadisi na takwas a wani littafin za a sa hadisi na bakwai ko hadisi na takwas yana farawa da kaman haka yana cewa حدثنا سفيان bin وكيع قال حدثنا جميل بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله تعالى عنها يكنى أبا عبد, عبد الله عن ابن عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتألق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلعلأ وجهه تلعلؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة صلى الله عليه وسلم رجل الشعر إن انفرقت أكيكته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أظهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابق في غير قرن بينهما عرق بينهما عرق يدره الغضب أطن العرنين له نور يعلوه صلى الله عليه وسلم يحسبه من لم يتأمله أشم كسك اللهية سهل القدين دليق الفم مفلج الأسنان مفلج الأسنان دقيق المصربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باد متماسك سواء البدن والصدر أريد صدري بعيد ما بين المنكبين دخم الكراديس أنور المتجرد متجرد موصل ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط أهل الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شكل الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبع عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخلو تكفيا ويمشي هونا زريء المشية إذا مشى كأنما ينهر من صبب وإذا التفت التفت جميعا صلى الله عليه وسلم خافض الطرف نصره إلى الأرض أطول من نصره إلى السماء جل نصره ملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لكي بالسلام حديث ينا فارا وادا كما هكا ينا تشيوا معنى الحديث حدثنا سفيان بن وكي قال حدثنا جمي بن عمير جمي بن عمير إنن أولا نسكن أولا نسكن ذاك ذاك أن كاوشي جمي بن عمر أولا لتافن كما ذاك أن كاوش أن كاوشي كما وانا لتافن ذاك أن كاوش دا جمي بن عمير ko maimakon Umar a larabci idan kana son ka ka maida abu kace dan karami ko sai kama harafin farko rufa sai ka sa mai gomma harafin kusa da ƙarshe sai ka sa ya'un a wurin ko kaman umar sai ka ce mene yanzu u umair ko umair sagiru sai ka ce sugai ko tiflun sai ka ce ufail an gani za ka yi domman farko ka sa yawon kafin harafin ƙarshe na ƙarshe wannan dai wani babi ne da suke kiransa suna tasgir a larabci haka to a wani littafin za ga an ce jumai bin umair umar ne a wurin sai aka yi tasbirin sa aka mai da shi dan karamin umar an gane wannan amma a wani littafin za ga an kawo shi da sunansa cikakke za a ce umar din a malamai da dama sun kawo maganganu a kansa haka mai littafin tahzib ya tafa kan cewa umar ne kamar mai littafin imamu zahabi ko a cikin littafin sa mizan ya tafa kan cewa shi ma umar ne wasu ruwayan kuma sun tafa kan cewa umar ne kamar dai yadda kaga an kawo a cikin wannan littafin wanda imamu tirmizi shi kuma ya tafa kan cewa umar kan ne shi yasa ya kawo a cikin isnadin da suna umar wallahu ta'ala alim a malami na biyu a cikin ko malami na uku a cikin isnadin shine Abdurrahman al-Ijli shi wannan Abdurrahman al-Ijli din an ce nisba ne zuwa wata kabila da ake kiranta da suna Ijli an ce Imam Ibn Hibban ya ce wannan bawan Allah fika ne amma wasu daga cikin malamai sun ce da ifi ne Ibn Hajar Asqalani ya ce yana da rauni ya kuma ce shi ma an jife shi da shi'a ko kuma ɗan shi'a ne shi shi wannan mun yi magana akan matsala da ke da alaka da irin wannan ko a darasan mu da suka gabata imla'an alaina min kitabihi wannan bawan Allah da ake kiransa suna Abdurrahman al-Ijli ba da kaya ba su wannan hadisin ba killa ya san yana da raunin hadda yana da littafi wanda yake rubuta duk karatun da yake samu na hadisi saboda haka idan zai karantar da hadisi maimakon ya karanto maka da ka sai ya ɗauko littafin shi da ya koya a gaban malami sai ya buɗe sai ya karanta maka shi yasa da aka zo karantawa aka zo rubuto aka kawo mana wanda aka rawaito wannan hadisin sai aka ce imla'an alaina min kitabi kenan yana faɗa mana daga cikin littafin sa da ya karanta da ya koya wurin malamai mu kuma muna rubutawa don mu ma mu kiyaye an gane wannan bambancin ko shine fa'idan kawo cewa imla'an alaina min kitabi قال شما عبد الرحمن العجلي yake cewa akbarani rajulun min bani tamim wani mutum daga cikin bani tamim ya bani labari ko ya gaya min wannan hadisin min walad abi hala ɗaya ne daga cikin ƴaƴayen abi hala waye abi hala abi halan nan zauji khadija shine mijin na na khadija na farko matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ta aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ta aure mazaje guda biyu na farko akwai abihala na biyu akwai wani bawan Allah da ake kiransa da suna Atiku ko shi abihala shi wannan abihala din ana masa lakabi da cewa aba abdullahi shi aba abdullahi nan malamai sun samu sabani akan menene hakikanin sunansa kasan akwai wani wanda zaka ga kinayen da ake masa yarin jaye sunansa ko da yawa daga cikin ɗaliban ilimi in kace musu wane ne Abu Huraira sai su ce maka ba san sunan shi ba ko saboda mene wannan sunan yarin jaye ainihin sunansa na hakika wanda asalin sunansa na hakika shine Abdurrahman bin Sakhr ko to shi ma wannan ko a kasar Hausa akan samu wannan ai sai arka cewa baban Abba ko ko a ce baban Ai har wannan baban Ai ya zamanto yarin jaye sunansa to wannan mutumin haka abin da ya faru da shi kenan ana ce masa abi hala baban hala wasu malamai suna ce masa ana masa lakabi da aba abdullah abu abdullah kenan ko aba abdullah to me ya takamamman sunansa to malamai sai aka yi ta kokarin a gano menene ainihin takamamman sunansa sai aka karkashi kaman haka malamai na farko suka ce asalin sunansa abdullahi wasu malamai suka ce a'a yazid bin amru shine sunansa wasu malamai suka ce a'a Umar ne wasu malamai suka ce a'a Umair ne to wasu malamai suka ce hakikanin magana kan abi hala shine kaman haka wasu malamai sun ce sunansa Nabash ne wasu malamai suka ce sunansa Malik ne wasu malamai suka ce sunansa Zuraratan ne wasu malamai suka ce sunansa hindu ne ina an fi karkata akan wannan na ƙarshen nan ko dai nabash ko malik ko zurarata ko hindu abu hala ya aure na khadija kafin zuwan musulunci inda ta haifa masa yara guda biyu na ɗaya akwai hindu akwai hala sannan har ila yau ta auri mutum na biyu ita na Khadija wanda ake kiransa da suna Atif bin Khalid al-Makhzumi inda ta haifa masa yaro guda guda biyu ɗaya namiji ɗaya mace namijin ana kiransa da suna Abdullahi daga baya ita na Khadija sai kuma tawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kowa ya sani duka yaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na na Khadija ne ta haife su banda kwara daya wanda Mariyatul Qibtiyya ta haifa wanda yake sunansa Ibrahim ko Ibrahim al-Mu'azzam ko shi kuma ya zo ya rasu shi ma ko shine ranar rasuwansa wata ta yi rashin lafiya wata ta yi zazzabi majizube aka fara ka gani ko yaron babba ya rasu dole wata ma ta yi zazzabi manzala sallallahu alaihi wasallama ya hau minbari yayi nasiha yake nunawa cewa rana da wata bayi ne daga cikin bayan Allah irin wa'annan abubuwan ba wai yana samun su bane dan rasuwan wani ko dan haihuwan wani malami na gaba cikin hadisin shine anil hasan bin ali radiyallahu ta'ala anhu sun samu ne su ma har ila yau daga hasan da ga imamu ali radiyallahu ta'ala anhu wanda imamu hasan shine wan imamu husaini ko ya zama khalifa na musulunci khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ake ta wannan halin ni'asin ko wanda daga baya ya ce ya janye ya bar ma Muawiya wanda har wasu suka ta lalat suka ta batanci gare shi cewa wani irin matsoraci ne shi kuma Imam Hassan din nan yayi haka ne domin a sulhunta al'umma musulmai ba wai dan tsoro bane an gana wannan ko daga baya dai shi ma dai ya so ya rasu ko inda kanin sa ya kama Imam Husaini haka dai abubuwan kamar yadda kowa ya san wannan imamu hassan yake cewa na tambaya baffa na tambaya kawuna wanda yake shine hindu bin abi hala ya kirawo shi da suna khal ne domin da ne ga wacce ta haifa mamarsa wanda yake shine ita ce nana fatimatu zahra alaiha salam wa kana wasafan shi wannan hindu hindu bin abi halan ya kasance wasaf ne abinda sun nufi da wasaf shine mutumin da yake siffanta mutane koda baka taba ganin mutumin ba idan ya siffanta maka shi da ka ganshi kawai zaka gane cewa wannan ka san akwai irin wayannan mutanen wanda Allah subhanahu wataala ya ba su baiwa za su ce faɗa min siffan dan uwanka kana faɗa yana zanawa kana faɗa yana zanawa da ya gama zanawa in ya nuna maka zaka ce lalle shi ne to shi ma wannan bawan Allah yana da irin wannan baiwan wasafan ne sosai sai ya ce to siffanta min kaɗan daga cikin kwalliya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yasa nace masa haka yace wa ana ashtahi an yasfali minha shay'an ata'allaqu bihi ina da kwadayi ina da buri ya siffanta min wani abu daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zan ji na yi riko da shi wanda ko da yaushe in na kalla kawai sai raka tana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan da nan shi wannan qaltin nasa Hindu bin Abi Hala sai ya fara cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama yace ai kaga shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai aziman mu'azzama bai girma ne kuma abin girmamawa ka kalli siffa ta farko da aka fara siffanta masa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar ma hankalinka ya je ko ina cewa shi dai annabin nan mai girma ne kuma abin girmamawa ishara cewa babu wani abu wanda yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake bukatan ni ko kai ka wulakanta shi babu hatta linzamin dokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama girmama shi ake ba wai ma manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama Allah ya cikan wani bawan Allah a kasar Hausa wanda yake cewa takalmin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko ya shi al'arshi aka mai ca ya ce kai kamar ba ku da hankali ya ce murhun gidan annabi ya fi kowa mukami ba ma wai takalmin annabin ba ko in ya nuna maka wani abu ya nuna maka abinda wannan bawan Allah yake gaya maka kenan cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fakhman mufakhama ai aziman muazzama shi mai girma ne kuma abin girmamawa ne duk wani abu da yake da alaƙa da shi in dai za a ce wannan na annabi ne to ya sha bamban da kowa an gane wannan ko Allah ya ba mu isan gyarawa Allah ya ba mu isan gyarawa a malamin ya ci gaba da siffanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce يتلعلع وجهه صلى الله عليه وسلم تلعلع القمر ليلة البدر yace fiskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan baka santa ba to haske take yi kuma tana walƙiya kai ka dauka wata ce wacce ta cika daren 14 daren 13 14 15 wanda koda ba wuta a gari in dai wannan watan ta kai wannan lokacin zaka iya fita ko ina yace to fiskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka take cike da haske banda hasken ma walqiya kuma take sallallahu alaihi wasallam ai kai ko daga nan wurin ka san daban yake shi wannan halittan ko sallallahu alaihi wasallam malam ya ci gaba da siffanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa atwalu min al-marbu'i wa aksaru min al-mushazzabi yace shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to yana da tsayi sai dai tsayin nasa ba wai zankalele haka zanbalbe zantse ba haka a kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ba wai wada bane wanda dai a baya hadisan da muka yi a baya sun riga sun yi mana dogon bayani akan wannan ko malamin ya ci gaba da cewa azimul hama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kansa ba dan karami bane kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai dan kararrami bane ka san da yanzu zaka ga mutum a gabanka amma kan shi dan karami sai ga halittar tayi mai tayi maka wani iri ko kaga mutum dan karamin kai in ka wuce shi sai ka ƙara waigawa ka ƙara kallon shi saboda mene kan yayi dan karami yace to kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan karami bane kar kuma kaje an ce haka kace kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka toto ne yace a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama madaidaici ne yace rijul sha'ri ko yace manzala sallallahu alaihi wasallama ma abocin gashi ne wanda yake sakansu inin farraq inin farraqat haqiqatu yace idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rarraba su to za ka ga sun gangaro haka an yi amfani da kalma ta haqiqa a nan wurin ko aka ce to wasu malamai suka ce me yasa aka ce inin farraqat aqiqatuhu sallallahu alaihi wasallama farraqat cewa idan manzo Allah sallallahu farraqaha idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rarraba gashin aqiqansa sai su rarrabu sallallahu alaihi wasallama malaman suka fara maganganu kaman haka suka ce an yi amfani da aqiqa ne a gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maimakon a ce gashin nasiya in aka ce nasiya shine inda gashi ke fitowa to dalilin da yasa aka yi amfani da hakika shine a ƙa'ida ta larabci in aka ce hakika shine gashin da ake haifan yaro da shi idan aka haifi yaro da gashi ba ana askewa ba ko haka hadisi ya tabbatar to idan ba a ce ma mutum ba sai a ce hakika idan an ace ya tashi daga hakika ya koma gashin nawasi to a cikin wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi yana cewa nawasi na biyadik ko ai mafuffuga gashin mu nan gaban goshi mafuffuga gashin mu to Allah subhanahu wata'ala ne ke da tasrifi da shi kaman da Hausa kace linzamin ko kace akalan mu to Allah subhanahu wata'ala ne ke iya sarrafa shi ba mutum ba to hakika da aka yi amfani da shi a wannan hadisin malamai suka ce an yi amfani ne da shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka haife shi sallallahu alaihi wa sallama ba a taba ruwaito wani hadisi ya ce an aske manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan gashin saboda haka wannan gashin na san ne dai har yanzu an gane wannan shi yasa aka yi amfani da gashin hakika a wannan wurin cewa inin farraqat hakikatuhu farraqaha sallallahu alaihi wa sallama wa illa fala yujawizu sha'ruhu sha'ma uznayhi yace idan ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya raba su bane shi to za ka ga gashin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tafkowa yana wuce kunnansa ko gashin baya wuce kunnan sallallahu alaihi wasallam ka san mun fada gashin nan ake magana ko amma gashin bayanka gashin da ya fito ta nan wurin keya ai dogo ne ko har baya ba shi bane muka karatu a karatun da ya wuce ko da aka yi askin sallallahu alaihi wasallama yace a rarraba wa mutane har muka fada in zaka iya tunawa cewa wannan gashin shine sahabbai suke yin tawassuli da shi idan ɗaya daga cikinsu ba shi da lafiya sai a jika wannan gashi a cikin ruwa sai a ba mutum ya sha da ya sha ya warke sallallahu alaihi wasallam in huwa wasarahu idan ya haɗa azharul laun shi mazala sallallahu alaihi wasallama launinsa ba fari bane kamar yadda muka karatu a baya ko da ya wuce farin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an cakuɗa shi da ja ko sai muka faɗa a makon da ya gabata ko a karatun da ya gabata cewa idan ka tsaya kallon halitta na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ga komai nasa yana tsakatsaki ne ko a nan wurin an gaya maka cewa launinsa shi dai ba fari fat bane ko shi kuma ba ja bane fari ne an cakuɗa shi da jaja ko sai zamanto sallallahu alaihi wa sallama yana tsakatsaki wasi'ul jabin sallallahu alaihi wa sallam a take manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da yalwan goshi goshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka san tun daga wurin siffantawa ko aka ce siffan fiskan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba round bane ba zagaye bane kaman wata ko sannan ita kuma ba doguwa bane kenan ka suranta a kwalwanka fiskan da za ta zamanto ita ba zagaye ba kuma ita ba doguwa ba haka ko kada kenan goshin za a gani sallallahu alaihi wasallama zai zamanto yana da yarba ban sani ban ana dan gano abun kadan kadan malam yace azajjul hawaji aka ce sallallahu alaihi wasallama gashin fatar idansa wannan matsala sallallahu alaihi wasallama gashin idan nasa dogaye ne sawadik fi gairi karni yace dogaye ne wanda suke so su rika haduwa da junansu kuma ba su hadu ba ka kalle yaya wannan kyan zai zama a ce gashin idan nan naka na sama da gashin idan nan naka na ƙasa ko dogaye ne kowannensu yana so ya haɗu ɗayan shi amma ba su haɗu ba yaya kin zai zama ko a ƙasar hausa ne ba ake cewa idan ka ga mutum yana da gashin gira kawai za a ce wane yana da kyau to wannan ko ba wai na giran ba ne ba na giran ake magana ba a wannan hawajin ɗin wa'annan wanda suke jikin fatan idan nata su ne suke da tsayi wanda sun lallangwashe haka kamar za su taɓa junan malam ya ce min gairi ƙarni ba tare kuma san haɗin ba yaya wannan kin zai zama sallallahu alaihi wasallam bainahuma irqun yaduru wal gadab yace a wannan goshin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wata jijiya jijiyan za ganta haka ba ko da yaushe ake ganin jijiyan ba shine malam ya maka aha bayanin lokacin da ake ganin jijiyan yace yadurruhul ghadab idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akai abin da ya saba wa shari'a sai ya fusata to idan ya fusata sai ga jijiyan ta bulluko kai ka dauka kamar nonon saniya ne lokacin da ya cika da nono dantse ake cewa ko hantsa kai ka dauka hantsa na saniya ne wanda ya cika da nono to haka wannan jijiya idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an yi abin da yake sabo ne ga Allah subhanahu wataala sai kaga jijiyan nan ta cika da jini ta bulluko haka to idan ta bulluko kuma sai kyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ƙara karuwa sallallahu alaihi wa sallam aqnal irnain ko da siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu ya gangaro kasa yace karan hancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to yana da tsayi dogo ne ko ka san a kasar Hausa Allah ya bi mana idan mata sun je barka an yi haihuwa kenan abinda suke kallo a yaro shine wiyansa da kuma hancinsa duk mutumin da yake da kyau ka kalle shi sosai sai ka tarar da yana da wuya duk mutumin da yake da kyau ka kalle shi sai ka ga yana da karan hanci sai ka ga yana da hanci ko Allah ya saka mu wani bawan Allah da alheri shi yana gaya wa matarsa cewa na san hakuri kike yi da ni ni ba kyakkyawa ba ne, Allah ya mun hanci kaman gwiwa. Ka kalla, yaya za ka ga hancin mutum idan aka ce kaman gwiwa yake, ko, ka ga hancin zai zama wani iri malam ko, shi ne yake na ƙara lallashin matar, cewa lalle ke haƙuri kike yi da rina sani, saboda hancin da Allah ya mun, to, kim ne haka kaman gwiwa, amma dai ki ƙara haƙuri haka Allah ya mun. ya ƙara maka cewa yana daga cikin siffofi na kyawu Allah subhanahu wata'ala yake siffanta maka matan Abu Lahab ko yake cewa ba ta kamar ta cewa ita ummu jamila bane ko ummu jamila ake kiranta saboda tana da kyawu sai Allah yake fi jidiha hablum min masad cewa wannan wuyan da take diban ta cewa tana da kyawu Allah yake ranar lahira igiyan wuta za mu kama wannan wuyan. Sai za na siffanta maka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai aka ce maka hancin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana da tsawo. Firiri ne, kar mu kara da yawa ko? Na bakin masu siffantawa sai, kaman fensir sallallahu Alaihi wasallama. Malam ya ce, lahu nurun ya alumu. idan ka kalla hancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to za ka ga wani haske akan hancin ya tsaya akan akan wannan hancin haske wasu malamai suka ce a haske ne ke dauke da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma wasu malamai ne suka ce a ka tsaya a hakan hancin akwai wani haske na daban kuma akan hancin shi za ka ga mutane da ke rudewa suna kallon sai ce ka ganta da kyawu kamar kamar indiya ko ko kamar larabawa me yasa ake cewa indiyawa suna da kyawu domin zaka tarar da su suna da hanci dogaye ko larabawa zaka tarar da su suna da hanci dogaye idan ka tsaya kalla me yasa wallahu ta'ala alam sun sama wannan rabon ne sakamakon annabi Adamu alaihi salatu wassalam da aka sauke shi a wannan gari na India. Ko Larabawa sun samu rabo na kyawu ne saboda nana Hawwa'u da aka sauke ta a wannan gari na Jidda wanda yake karkashin zagaye na gari na Makka. Wallahu ta'ala alam. Yahsabuhu man lam yata'ammalu asham. Yace wanda bai san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba sai ya ɗauka hancin ne ke da haske ba tare da sanin cewa a annabin ne ke da haske sau da duk inda ka gani a jikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama haske ne ko yana daga cikin abin da wani bawan Allah yake faɗa wanda za mu zo karatu a gaba da yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa idan ka kalla mutumin da yake fari ne za ka ga inda ya bayyana bai kai sauran jikin su fari ba kamar yanzu misali idan aka ce kai fari ne to da ka cire riganka za ka ga jikinka ya fi haske aka ce to banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi inda yake bayyana to ya fi ko ina haske kuma maimakon a ce idan rana ta buge ka za ka kokkoɗe za ka abin nan to shi dama can asali rana ba ta dukan shi ko ba ka muka karanta ba girgije ne yake masa inuwa wa yake da suna ɗan gidan na na Khadija ɗin nan Maisara ba Maisara ya bada wannan labarin ba cewa tafiyan da muka yi na suwa na zuwa suwa mana na Khadija kaya ya ga abun ban mamaki ko wanda yace girgije ne yake musu inuwa sallallahu alaihi wa sallama sallallahu alaihi wa sallama to haka dai idan ka kalla ake siffanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duka wayannan siffofin ana siffanta mana ne domin da ni da kai mu ji mu rike su idan muka rike zai rika halarto mana da sura ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai siffanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da siffanta mana yake cewa dali'ul fami manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da yalwan baki kewayen bakinsa sallallahu alaihi wa sallama bakin ba wai ɗan ƙaramin baki ba ne an gane wannan ko domin su a wurin larabawa yana daga cikin kyawu to mutum ya zamanto yana da baki madaidaici ba wai bakin mutum ya zamanto ɗan ƙarami ba idan kana mu'amala da mutane daban-daban ko za a ga wani bakin nasa ɗan ƙarami haka tabarkan lamala ko har za a ga wasu suna cewa su suna son su auri mata masu ƙaramin baki saboda ba za su rika cinye musu abinci ba ko Allah ya fi mana aikin abinci ba daga wake yan baki bane ko ƙaramin baki ko cin abinci yana daga halitta ne ko za ka iya ganin wani ɗan ƙarami ne ga cin abinci amma ko kiban babu ko za ka ga wani gashi da kiban ga auki malam amma sai ga da ya san ci abinci rabin kwano ko sai ga ya ce ba ya koshi to shi halitta ne muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana mure da shi kuma ko sallallahu alaihi wa sallama dalilul fami manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bakin sa mai yalwaci ne ba dan karamin baki yake ba kar kuma ka ji an ce haka kai tunanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da wajegen baki a ka sa a kwalwanka cewa komai na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsakatsaki ne sallallahu alaihi wa sallama muflijul asnan yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da mushriya dan gab ko dan tazara tsakanin wannan hakorin da wannan hakorin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dan uwa yana ta nuna mun naci irin yadda shi ma yana da shi Allah ya saka da alheri to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da hushiriya sai dai wani abun burgewa kuma da wannan hushiriyan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to wani haske yana fitowa idan manzon Allah yana yin magana kai ka dauka wani walƙiya ake yi daga cikin bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka san manzon Allah ba ko da yaushe yana bude bakin sa bane a ko sai in abin magana ya tashi za a yi magana yake yin magana ku shi ne ake gaya maka idan ya zo yana yin magana ta daidai wannan kafan ta wushiyyar za ga wani haske yana fita kamar walƙiya mala ya kake ganin wannan kyan shi ba za ga mutane da yawa suna rutsewa in suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mala ya cigaba da cewa da kiful masrubat ko yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da gashi a jikinsa ko wanda ya taso daga kirji yayi ta tsucewa yayi ta tsucewa har zuwa cibiyarsa sallallahu alaihi wasallama malai ya cigaba da cewa ka anna ulquhu jid zumyatin fi safa'ir fidda wannan isti'ara ne aro ne an gane ko yace kai ka dauka tsawon wuyan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar irin ƙitsana da ake yi wanda mutane suke rataya mata gwalagwalansu ya za ka yi kallon wannan yar tsanan ko wanda mutum ko masu shaguna suke sawa su sa mata irin zinariya din nan za ga wannan yar beban ko wannan yar tsanan ta buji kowa ko yace to kai ka dauka kamar haka to wannan isti'ara ne kokarin da a siffanta maka irin abin da hankalinka zai iya dauka an gane wannan amma in aka zo ana magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ai kuma ba a magana isana ko ai ba a magana isana isana bai tace bebi ko to yaji kuma za ka zo kana magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kawo maganar bebi malam yace mu'tadil khalq yace halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai take komai can komai ya ji an gane wannan ko irin abin da hausa suke cewa san kowa cin wanda ya rasa to haka manzon Allah halittar shi take babu wani abu wanda zaka yi dagawa ka ce ga makushi a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam ya ci gaba da cewa idan baka gane wannan ba mu mata dillin harki din nan shine kowace gaba ta yi daidai da wurin da take kowace gaba ta yi daidai malam ya cigaba da siffanta mana yake cewa da ɗabi'ansa da halittansa duka daidai suke babu ɗaya daga cikinsu wanda za ka gani ka ce wai ba ka san ɗaya ko ka ce kai akwai wani awa da manzan Allah wanda ba ka so ko akwai wani hali na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda kai ba ka so malam ya ce babu wannan abu a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama badinun mutamasikun ko yace jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace chest chest ne ba kuku kuku ba ko kamar yadda muka yi a baya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba mutum bane mai kiba ko irin kuku kuku nan haka a kar kuma ka ji an ce haka kai tunanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama siriri ne langa langa a a dan wana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nan tsakatsaki sallallahu alaihi wa sallam kai dai halittar nan to wanda ya yi ta sarki ya tabbata a gare shi ko shi yasa ake cewa halittar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daban take duk sai inda ka kalla daban ce ga wani wuri in kana tunanin halittar nashi da naka iri ɗaya ne yace sawa'ul batni wa sadri yace da kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da cikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai je suke wani wuri bai loka ya wani wuri ba. Wannan sai dai mu ba da aiki ko, kowa ya je gida kafin ya kwanta ya cire riga ya kalla. Eh wani fi, eh mana abba, kowa in ya je gida sai ya cire rigan shi ya kalla, ya ya kirji shi da ciki shi yake. Ko? Sai ka gano wani ya wani haka mala. To banda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, da cikin da kirjin daidai suke straight malam ni dai ban taba ganin halitta irin wannan ko kamar yadda imamu ali ya siffanta mana a hadisin sa da ya wuce shi ma ya faɗa ya ce bai taba ganin halitta irin ta manzon Allah a da ba bai kuma taba ganin ta a gaba ba mu ma dai ba mu taba ganin irin wannan ba a ce mutum da cikin shi da kirjin da kirjin shi daidai ne kai da kaman mu gaskiya in dai baka tarar da mutum yana da ciki julele ba ko idan dai baka tarar da cikin mutum ya fi kirjinsa ya daga haka ba to za ka je ka tarar da cikin nasa ya lotsa haka alaman cewa shi ma yunwa na damun an gane wannan ko amma da wuya ka samu mutumin da da kirjinsa da cikinsa daidai suke straight kamar yadda wannan teburin yake da wuya ka samu haka wasi'ur rahibati rahba me yalwanta ɗin hannu ne sallallahu alaihi wa sallama wanda a makon da ya gabata mun yi magana a kai cewa malamai suka ce duk ta inda ka billo to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da yalwanta shi in ka billo akan cewa fadi ne to kwarai da gaske kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da fadi idan ka billo a matsayin cewa wai kyauta ne ko halin baiwa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa halin baiwa an gane wannan ko mun fara a makon da ya gabata irin kyautan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ko makon da ya gabata mun yi magana akan kyautar raguma to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wai raƙuma ba shi kyautan aljanna yake ba kyautan wai aljanna ba ba yana yin kyautan abin da sai an same shi za a samu aljanna shine kyautan imani ko da za a gama faɗa mana a cikin hutuba da aka yi ko cewa manzon sallallahu alaihi wa sallama ya dafa kirjin suraka yake masa suraka bana ba ta abin da ya fi abin da suka yi maka alkawari ba? Turaka ya ce kwarai a bani, Masara sallallahu Alaihi wasallama ya ce za mu ba ka aljanna. Ko? Kuma kayan gidan sarkin Rum din naka ne. Wannan ya sa Turaka sai ya musulunta. Na san abin da zai ɗauki hankalinka shi ne faɗan Allah subhanahu wata'ala da ya zo a cikin alkur'ani mai girma da yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ko cewa kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba sai dai Allah subhanahu wataala ya shiryar to mun ji ka dauki wannan sai ya zaka da ɗayan ayan kuma da Allah subhanahu wataala yake cewa wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ko wannan ayan kuma ta ce mata cewa kai ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kake shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya shine hanyar imani ko kenan wancan ayan tana magana kan wani abu wannan ayan tana magana kan wani abu kenan duk wanda kaga bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai taba shirya ba zai taba shirya ba Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa fa in ma bainal mankibain malam yace ki Hindu bin Abi Hala kenan ko yake ce mana fa in ma bainal mankibain yace kafadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to suna da fadi kafadin sa ko suna da fadi wanda a wancan hadisin shine muka yi gashi nan ma ya zuwa nan da kuma karadi ne ƙarfin ƙasusuwa ne na nan bayan. A makon da ya gabata mun fada, cewa a ƙasar Hausa ana tunanin wai ƙarfi a nan yake. Ƙarfi ba a nan yake ba, ƙarfi a kafaɗa yake, ko sai a ce mutum Allah ya bashi ikon ɗauka ko ƙarfin ɗauka. Idan za ka yi tunawa a ƙasar Hausa, har yanzu ba wai a daɗin ba, har yanzu, ko amma zan fara waigawa da za a ga a kasar hausa masu ɗiban ruwa ba ga ruwa ai a nan kafaɗan ake ɗaurawa ko a nan kafaɗan ne za a ga mutum ɗaya ya ɗaukar ruwa hudu za ka iya cewa da ne kai ba ka san wannan amma har yanzu ka kalla masu ɗaukan buhu mutum ɗaya ya ɗauki buhu za ka ga a bayan ne nan kafaɗan su ake ɗauka alaman cewa nan ne ƙarfin yake in Allah ya maka cikin wannan masu ƙarfi to za ta iya ɗaukar abubuwan ban mamaki an gane wannan ko Allah ba mu yi kon gyara anwarul mutajarrid cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba duk jiki shi bane akwai gashi a'a wasu gaɓoɓi ne ko wasu wurare ne wanda suke da gashi wanda makon da ya gabata mun yi karatu a kai amma shi ma gashi malam ya ƙara kawo mana ko a yanzu suke cewa wuraren da akwai gashi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine akwai kirjinsa sallallahu alaihi wasallama nan sai kirjinsa wanda shine ya karko sai mala ya kara cewa mala ya ce inda akwai gashi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na farko akwai kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ta akwai nagan hannunsa sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko sannan akwai akwai zira'i ko na dinsa kenan da saman kirjinsa saura guda daya shine ban gani ba na daya akwai zira'i ne nan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai gashi banki baini nan kafaɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai gashi saman kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai gashi wayannan wurare guda uku shine aka kiyaye a tarihi cewa akwai gashi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamsalin asmakai ne ko ina ganin shi ne gaba na gaba na'am asimin zira'ai ne ko wato alkafai ne shatar alkafai ne walƙidamai ne ina ganin ne za mu tashi sauna koma bayan wato alkafai ne manzara sallallahu alaihi wasallama yana da yalwan tafin hannu shatar alkafai ne walƙidamai ne tafikan ko yatsun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaurara ne ba sirara ba ne haka nan tafikan ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na ƙafarsa su ma kaurara ne a makon da ya gabata mun yi karatu a shigen irin wannan abin muka ce siffa ne wanda ake bukatanta a jikin ɗa namiji siffa ne wanda ba a so a jikin ɗa ta mace ko a jikin iya ta mace a ce mace na da hannu kamfata kamfata kamar ɗa namiji sai abin ya zama wani iri malam sai yake cewa sa'irin atraf ya tsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dogaye ne karka ji an ce cewa yana da fadan hannu ka tauka kuma fadan hannun ya sa ya tsina sun zama dogon tayi a aka ce sa'ilul atraf shi na wani wayan zaka ji an ce sha'ilul atraf wanda malam ya kawo mana shi a cikin littafi ko cewa ya tsin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da na hannun da na kafa duka suna da tsayi kike kalla irin wannan halitta ko ka kalla sosai idan mutum ya tsinta dogaye ne na hannu za ka ga na kafafunsa ba za su zama dogaye ba in na kafansa suna da tsayi za a gada hannunsa kuma ba su da tsayi ko amma shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai aka bambanta shi sauran halittu kamsul akmafaini manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama aka faɗa aka ce idan ka kalla jikin kafanka za a ga akwai wani wuri da ya lotsa yawwa wannan wurin da ya lotsa to nan wurin ake magana yanzu akai shine kamsanul asmakaini cewa wannan wurin da ya lotsa to na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ciki sosai ko wanda suka san siffan mace mai kyau za ga suna faɗa duk macen da ke da irin wannan siffan wanda wannan wurin ya lotsa sosai cewa to mace ne mai kyau sosai ko Allah ya ba mu ikon gyara amma ka san tana wahalar samu kuma ko kawai ka aure wanda ta sama nan kusa kusa da kai shikenan ba sai ka tsaya kana neman wata wanda take da lotsatsan kafa ba an gane wannan ko ba ta lokaci ne amma an samu kuma yana da kyau an gane masihul qadamain cewa wurin taku na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to daidai suke da nan din da nan din ba nan wurin ya lotsa ba to nan din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama din daidai suke da nan gaban da nan din daidai suke babu wani kamar abin da ake kiransa a kasar Hausa ake faso ko wani fata ya yanke dan ya kaga dan waya yana girgi da kai da idan a kafan kama ba a samu faso ba ya za a ci kafan manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam a sama kaga ba zai yi ba ko shine malam yace yuridu istiwa'ahuma min ghairi wasfin dirita suke ba tare da wanda ti zai iya makalewa a cikin wannan ba wala shiga ko ko a ce wani tsagi a cikin kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace duka babu su yanbu anhu malma yace wannan gaban ko wayannan wuraren da aka siffanta mana na cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba sa rike ruwa da an sa ruwa ruwa zai tafi da an sa ruwa ruwa zai tafi ka san idan kafan mutum tana rike ruwa ko kafan mutum yana rike ruwa kina ana magana kan yatsun kafarsa ko yatsun hannayensa ko ɗaya daga cikin je kewayen jikin kafan nasa idan akwai wani wuri wanda yake rike ruwa to zai kawo ma wannan gaban matsala shine za ka ga mutane da yawa suna fama da matsala na cin ruwa cin ruwa wannan sosai da kake gani to ruwa ne da yake tsayawa a jikin kafan mutum to tunda ruwan ya kiye tafi ya sa wurin ya ta yin laushi ban hanya zan sa abin nan idan mutum yayi wanki ta kalla za ga fata ta yi laushi sosai haka ne to ka kaddara cewa wannan fa ba wai wanki bane ruwa ne aka zuba sai ruwan ya tsaya a jikin wannan fata wannan fatan za ta yi laushi to idan fatan ta yi laushi sai ya sa fatan ta yi ta cinyewa sai ta cinyewa sai ta cinyewa sai wurin ya ki warkewa ai abin da ke faruwa kenan shin ruwa alama ne na ce na cewa ruwa yana tsayawa a wannan gaban baya shan iska saboda idan wurin baya shan iska fatan wurin za ta yi ta lalacewa za ta yi ta lalacewa sai wurin ya yi ta yin ciwo ya ta yin ciwo shi ne ake gaya maka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa rike ruwa da ruwa ya zo sai ya wuce kuma kai ma kalla idan ya tsanka a warware suke na na hannu ko na kafa ka kalla sosai za ka ga baka da cin ruwa ka ƙara kallon kafanka sosai idan akwai cin ruwa ba wai tsari bane a'a ilimi ne idan ya tsan kafanka akwai wayan da suke a mammatsai ba sa samun shan iska wanda in an zuba ruwa ruwa zai darare ya sauka to zaka tarar da cewa na kafa ko na hannu zaka tarar da cewa kana da shin ruwa dikitoshi Allah ya saka musu da alheri sun ta kokari wurin a ga yaya mutum zai yi ya samu kariya daga wannan cutan ko ko wannan rashin lafiyan na cin ruwa Allah ya saka musu da alheri sun ba da shawarwari na cewa na ɗaya kada mutum ya rika sa takalmi idan takalmin akwai lema kamar masu sa takalmin da da ake kiransa da suna sauci mutane da yawa ba za su gane sauci ba ko saboda hausan namu yanzu duk ta zama na ‘yan kaduna sauciki shi ne abin da ake kiransa yanzu da suna kovashu to idan mutum yana amfani da kovashu ko to karye yadda ya sa takalmin idan kafar akwai ruwa sai ya goggoge ya goggoge kafar wannan zai kawo sauki na cewa ba za ka samu ciwon shirruwan ba koko shirruwan zai rika samun sauki suka ce abu na biyu kar mutum ya rika sa takalmin da ya san mai cin ruwa yana sawa domin zai iya yiwuwa wannan cutan mutum zai iya ɗaukanta ba sun ce mutum zai ɗauka ba ne kai tsaye ba an gane wannan amma akwai possibility akwai yiwuwan mutum zai iya ɗauka. An gane wannan abu na biyu. Abu na uku suka ce ko da yaushe mutum ya zamanto mai tsane ƙafafinsa kafin ya sa safa ko wani abu. Domin idan ina sa safa yanzu na yi alola na ɗauko safa na sa ba tare na tsantsane ba. Ai za ta zamanto akwai ruwan kuma ruwan zai zamanto ya ci gaba da jika wannan fatar kenan. Wannan shine kusan shawarwari guda uku da su suka bayar wanda yake da irin wannan laluran zai iya matsawa ya tuntuɓi likitoci domin su ƙara masa abin nan ko ba lalai bane duk abin da suka faɗa mu mu iya haddacewa ko mu iya kiyayewa mu zo mu gaya wa al'umma dama amfanin sauraron irin wayannan abun ka ta wasu abubuwa wanda in munasaba irin wannan tazo zaka iya gaya wa al'umma to dai kaji na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ba sa rike ruwa malam yake cewa idza zala zala qala'an idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bar wuri to da ya tashi kawai da himma yake tafiyarsa an gane wannan kamar misali ka zauna a nan wurin to yanzu zaka tashi ka tafi to ba irin irin irin da nauyin jikin nan ba a da an tashi an tashi dama yi niyyar tafiyar ne kawai sai cap cap cap a kama tafiya haka shine malai yake cewa ai idza zahaba wa faraka makanahu dafa rijlai kawai manzon Allah yana tashi kawai zai dan kafansa ne kawai sai ya fara tafiya ba inan mutadarikan idahuma bil ukra yaqu takaff ko takfiyan takfiyan ai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi tafiya to tafiyan yake yi sosai baya tafiya irin slow din nan a hankali a hankali a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi tafiya da alaman cewa da jini a jikinsa ko da hamasa kamar yadda ake faɗa da Hausa manzon Allah baya tafiya irin a'a manzon Allah yakan yi tafiya da sauri sauri shi kuma ba sauri wanda ba wurin zuwa ba an gana wannan ko shine malam ya ƙara faɗa kuma kalla wa yamshi haunan kuma yana tafiya a natsai kai wannan halittar fa da banci ko a ce maka mutum yana tafiya da sauri kuma tafiyar nasa a natsa take abin zai siffanci kuwa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yana sauri a lokaci ɗaya kuma yana tafiya a natsi ba su cewa sun irin manzan Allah ne to akwai matsala ba ko akwai matsala gaskiya ka annama yanhadu min sababin mun yi wannan ma a baya a hadisin baya kai ka dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sakkowa ne daga wuri wanda yake da tudu ya zama mutumin da yake gangarowa daga daga gidan sama ko yake sakkowa daga gidan sama zai rika tafiya ne a hankali a hankali za a ga mai tafiya a gidan sama yana ga maka ai sakkowa ya fi sauri to domin mene cikin kafan kawai ake ana sassauka cirewa haka to haka aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya ka'annama yanhadu bin sababin kai ka dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sakkowa daga wani wuri wanda yake da bisani wa idan tafata iltafata jami'an idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai waiga annabi Muhammad yana waigawa ne gaba daya mun yi magana akan irin wannan ko a makon da ya gabata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wani malami ya fara cewa abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in zai waiga yake waigawa da dukkan jikinsa saboda kada zuciyarsa ta saba wa ko kada jikinsa ya saba wa zuciyarsa shi yasa duka gaba ɗaya ake yi amma a karatun mu na yau shi kuma daban ne yake shi a fahimtansa abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake waigawa gaba ɗaya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ya yi satan kallo. Ko, ai idan kaga mutum yana satan kallo, yana son ya kalle ka yana dan wani sai dan ya dan ba sai ya kalle nan sai ka dan kallon ka da gefen ido. To akwai dan wani dan matsala ne, ko ba gaba? Akwai dan matsala ne. Bai son ya kalle ka kai tsaye haka domin kada ka ce wani ya kai lafiya ka kura mun ido. Da kake kallo a jikina me mako? Ko me ne ma kake kallo na? Sai za ka ga mutum ya dan kallon nan wurin amma yana dan kallon ka dan gefen gefen ido. to ai manzon Allah ya wuce haka malamin yau shi abin da yace kenan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ya wuce yayi satan kallo saboda haka yake waigawa gaba ɗaya kawai sallallahu alaihi wasallam ta kallon wa'inda suka san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in suke magana kan manzon Allah suke maka magana a kan Allah ta kalla ba ba shi annabi bane ya faɗa wa'innan maganganun yanzu shi ne suke ganin cewa a ai abin da ya sa manzon Allah ya wuce yayi satan kallo cewa yake tsoro kisa za a waiga gaba daya shi kuma wancan na makon jiya ya ce saboda kada jikin ya saba wa zuciya kuma kowanne ya kalla sai ga yana da hujjarsa khatir tsarafi masara sallallahu alaihi wa sallama yakan sunkuyar da idaniyansa kasa masara sallallahu alaihi wa sallama ba ya daddaga ido haka ko yana tafiya ko da tafiya yake yi ya daddaga ido haka yi ko an zauna a cikin sabu ya ta daga ido yana zazzarewa mutanen ido baya yi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama duban sa zuwa da kasa kasa haka ya fi yawa ba kuma an ce wai baya daga ido haka bane ba a yana dagawa amma bai cika ba kalla shi yasa ko za mu zo a gaba nake gani hadisin Imam Ali Shau Ibrahim ya Allah ta'ala an ya kawo shi a cikin diwani yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Shau Ibrahim din yana reference ne zuwa ga hadisin Imam Ali wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin kunyan da yake da shi to ya fi ya budurwa kunya ka san ƴan mata a da ko da wuya ka ga mace tana tafiya tana kallon mutane amma dai ne yanzu dai Allah ya saka mana da alheri ko eh za ka ga mace ta zazzare maka ido da yi ma wata mami wanda idan nata ya yi kauri ne ta ce yaya dai malam ko ba Allah ya fi mara to aka ce kunyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi ya fi na budurwa wanda ba taba yin aure ba to da haka za ga manzon Allah yana yin kasa kasa da idan sa saboda kunya yana ma kunya kura maka ido balan na ka ce kai ko dai na mai laifi ne yake ta kallona sai sun koyar da kansa kasa kasa ko kai ne ka dauka irin abin da zaka ga wasu daga cikin almajirai suke mu malaman su ko sai ga mutum yana yana magana da malamin sa yana sunkuyar da kai yana kasa kasa ko da wuya kaga dai dalibi wanda yake da cikakken tarbiyya ya zo yana magana a wayanda muka sani ba ko masu tarbiyya da wuya kaga mutum ya zo yana magana da shehin sa kura mu shehin sa ido shehu ka ce kaza ka ce kaza a sai dai ga mutum ya ce ai da kuma Allah kun ce za a yi kaza za a yi kaza shine muka zo mu ji yaushe ne za a fara a to za mu je gaba kawai nasruhu ila al-ardi aqwal min nazarihi ila as-sama malan yace duban da zuwa ga kasa shi yafi yawa akan duban sa zuwa ga sama ka kalla ko tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yana kallon gaban sa ne ba wai can gaba ba ina ne kafafunsa za su taka haka ake auki ba wai yana tafiya yana kallon suwaye a bakin hanya suwaye suka kin masa sallama so a'a annabi ba haka yake an gane wannan kalla abin da aka gaya maka a gaba aka ce jullu nafsuhu mulahazatan duk kallon da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi to yana yin mulahaza abin da ake kira mulahaza shine kamar da turanci abin da muke ake cewa observing ko observation duk kallon da za ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi to yana observing din me yake faruwa ne ba wai kawai an kalla abin dan sha'awa bane a shi ne yake gaya maka jal nasruhu mulahazatun yasuqu ashabahu in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai tafiya da sahabbansa to ba irin abin da ake yi yanzu manzon Allah yake yi ba ko yanzu idan zaka ga wani malami zai yi tafiya da tare da almajiransa ko sai ga ya shiga gaba duk almajiran an biyo shi a baya ko to aka ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba haka yake yi ba ce masahabban yake yi ku shiga gaba ni zan biyo bayan ku ko wani malami yace to me yasa manzon Allah yake yin haka sallallahu alaihi wasallama sai ya sa sahabban sa a gaba shi kuma sai ya koma baya ya taho su suna gaba yana yana jin su wani malami Allah ya saka masa alheri yace ai abin da yasa shine shi manzon Allah fa mala'iku ne suke tafi da shi idan kai da ni an ce muna tare da mala'iku guda biyu ko to ya tunanin ga kuma annabin Allah ne idan an ce a cikin mutane annabi yana da sahabbai ya tunanin ga kuma ga mala'iku ita shi abin da yasa kenan yake ganin cewa manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sahabbai ku gaba ni kuma sai na biyo baya wani malami yake shi fahimtar sa shine koda wani abu zai taso to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto shine zai tare musu sallallahu alaihi wasallama ga na karshe wanda da yawa daga cikin mu anan wurin ba mai shine malam yace wa yabda mallakiyahu bisalami aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shine ke fara ma duk wanda suka hadu sallama ba zai ce tunda ni ne annabi bari na jira ku musallama har ma in ya wuce shi kaga wayannan yan ta'adda ne sun ji musallama ko kadan su ko suna cikin makiya ne annabi baya haka annabi da yaran da zai ce maka salamu alaikum kai ba wai babba ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko yara ya gani suna wasa sai ya tsaya ya musallama mutanen mu nawa ne yanzu suke yin irin wannan aikin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani zai ƙi maka sallama ne ba saboda wai fahimtanku ba ɗaya ba ne kai kana ɗariƙa shi yana izala ko yana shi'a ko ko a'a kai ne za ka ƙi masa sallama saboda yana kai ɗan ɗariƙa ne shi ɗan izala ne ko shi ɗan shi'a ne a'a wani zai yi a'a gidanku ɗaya in a ɗariƙan ne duk ɗan ɗariƙa ne amma kuna da malamai daban-daban shagon ke buga kai kokale shi baki ne ko in a izalan ne sha'a dan malam wane ne ko kuma ɗan malam wane ne saboda ka ba ruwan mu wanda duka wannan ya saba wa karantarwar addinin musulunci mu ga wa juna gaskiya musulunci cewa yayi idan kai kake tahowa wani yana tahowa wani yana zaune kai ne zaka fara yi masa sallama a wannan wurin ba al'aka da cewa ai na girme ka saboda haka bari tunda kai ne karami ka mun sallama fa an ce matakar kai ne kake tahowa to kai ne zaka fara yi masa sallama an gane wannan ko idan kuma ko hadisi ne yake cewa li sallima mashi li sallima ar-rakibu 'ala al-mashi wanda yake cikin moto ko yake kan mashin ko yake kan doki shine zai fara yi ma wanda yake tafiya a kan sallama amma da yawa daga cikin mu yanzu ba sallaman ake yi ba saboda nuna isa sai mutun ya maka hon din din din da kawai ko ka kalle shi sai maka fuke irin talakan banza din nan kai mu mun yi gaba musulunci cewa yayi wanda yake kan abun hawa shine zai ma wanda yake tafiya a ƙasa sallama ba tare da la'akari da cewa ka girme shi ko ya girme ka ba matukar kai kake kan abin hawan kamar sallama wani malami yake cewa dalilin da yasa a fahimtar sa yasa musulunci yace wanda yake kan abun hawa ya ma wanda yake kan sallama shine ka nuna ma wanda yake tafiya a ƙasa cewa ka amintar da shi wannan motar naka ko wannan mashin ɗin naka ko wannan dabban naka ba za ta taɓa cutar da shi ba da yake tafiya a ƙasa wanda yake tafiya a ƙasa kuma aka ce shi zai ma wa'inda suke zaune a wanda suke zaune sallama ba za ka ce ai kannena ne suke zaune ba zan musu sallama ba dalla rabu da su kannena ne mu shiga a ko ka ce a ai ni ne oga su kuma duka ƴan ƙasa na ne genius ɗina ne musulunci ya ce ƙarya kake duk da kai ne oga ka zo za ka wuce ta wurin ofis ɗinsu suna zazzaune sai ka musu sallama amma muna yi ne ba ma yi ko to yanzu gashi an haɗu sai musulunci ya ce to idan ƙarami ya yi sallama to shi kuma babba ne ke da dama ya mika ma wannan ƙaramin hannu ba irin abin da muke yi yanzu ba sai ka ga mutum ya haife ka ba ma kai ba zai yi ma ya haifi babanka kawai da ka zo wurin shi assalamu alaikum warahmatullah ba haka bane musulunci ya ce kai masa sallama amma shine zai baka hannu in ya ga dama ko sai ya baka sannan kai kuma sai ka karba to amma duka wannan kyawawan karantarwa na addinin musuluncin da yawan mu mun dawo rakiyarsa burin mu da fatan mu shine al'umma musulmai su koma su rika aiki da karantarwa ta hakikani na addinin su Allah ya taimake mu akai malam Nasiru tun da zai ki daga mun hannu ishara cewa lokaci ya riga yayi kuma mun riga mun kawo ƙarshen hadisin wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi Imam Qabari ya rawaito shi Imam Baihaqi ya rawaito shi mun karasa karatun ne kawai sau naga ana ruwa ko da mun yi sallah yanzu ba za ma iya tafiya gidan ba an gane wannan shine kawai fa'idan amma na riga na gani cewa lokacin ya riga yayi duk da haka dai muna amfani da wannan daman wurin ba 'yan uwa haƙuri cewa ya haƙuri mun suke musu lokaci lokacin da aka tsara lalle minti hamsin ne ko kuma awa ɗaya dai aƙalla to amma yanzu ka lura mu shi awa ɗayan saboda ruwa da ake yi ko mun tsaya ba inda za a je ko shi yasa muka ce to mu kama wannan hadisin maimakon mako mai zuwa mu ƙara cewa za mu ƙarasa sai kawai mako mai zuwa sai mu shiga cikin wani sabon hadisi abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyu zalika alqadiru alayhi nimal maula wa nimal muslim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh in akwai mai tambaya sai yayin tambaya ko za mu je mu sallah sau lokaci ya riga ya shiga to me tambayan ka malam nasu kullun kai kake farawa